na ji imam malik yana cewa game da bawan da aka daura wa fansa da mai gidansa ya daura masa fansa wani hujja ne yake alhali shi bawan nan yana da kuyanga yana da baiwa tana da ciki daga gare shi tana da ciki daga gare shi wala sayyiduhu yawma kitabati da shi da mai gidan nasa dabbas san cewa tana da ciki ba wannan baiwa tasa tana da ciki daga gare shi ba ranar da aka daura masa fansar to a wannan halin dan nan ba zai bi shi ba ma'ana dan nan nasa wanda ke tare da wannan baiwa tasa ba zai bi shi ba a wajen yanci in ya biya katabar shi ne ya yanta amma har yau wannan ɗanasa bawa ne na mai gidansa tunda dai sanda aka yi katabar ba a san da shi ba domin ko bai shiga cikin ɗaura fansar da aka yi masa ba bawa ne ga mai gidansa amma ita kuyangar tana nan a matsayin kuyanga ta shi wanda aka ɗaura wa fansa ba ta mai gida ba ce domin tana cikin dukiyarsa shine a nan inda zai zamo tayo ita wannan ɗin ta yantu ita wannan sai ya zamo tayo ta yantu amma kuma ɗanta ba zai yantu ba shi yasa yana cikin wuraren da ake ilgazi wanda a can an faɗa ƙa'ida ta gaba ɗaya shine cewa idan uwa ya ce to ɗanta ma zai zamo ɗa to amma kamar nan ta yi ya zama uwar ta yantu amma ɗan bai yantu ba yanzu da a ce shi zai iya biyan kataba kafin ta haihu shi kenan ya zamo ɗa kuma wannan idan masalan ya yanta ta ta zamo ya amma kuma ɗan da yake cikinta har yau bawa ne na mai gidansa shi yasa uwar ta iya zamowa ya kenan amma kuma abin da ke cikinta ko abin da za ta haifa ko abin da ta haifa ya zama yana nan a matsayin bawa na'am gari shi bawa ne kuma yake da baiwa eh din na mai gidansa ne asala to amma ana daura masa fansa to ya zamo ta koma tasa saboda in an ɗaura wa bawa fansa in dai ba kafin a ɗaura masa fansan an kwace duk dukiyar da take tasa ba wanda kuma haka wajen wasu ma suka ce ba daidai ba ne tunda zai bayu zuwa ya kasa biya to sannan ya killace dukiyarsa ta zamo tasa mai gida bai da damar ya ce zai karba yauwa mai gida bai da damar ya ce zai karba a sannan yau wata da ita wannan ta yi ciki daga gare shi kaga ta wani bangaren ya killace ta ke mai malike ce a game da mutum da ya gaji bawa da aka ɗaura fansa daga matarsa da shi da ɗanta shi wannan mukatabin idan ya mutu kafin a ce ya gama biyan katabar tasa fansar da aka ɗaura masa to da ɗan nan da shi mutumin wato ɗan matar da mijin nata za su raba gadanta gadon wannan bawan Allah ya ce wato shi miji yana da rubi'i kenan ɗako yana da ragowar salasatu arba'in idan ko ya zamo shi ba wannan sai da ya biya katabar da aka ɗaura masa duk fansar da aka ce ya kawo sai da ya kawo sannan kuma sai ya mutu to gadansa sai ya zamo ga ɗan matar idan yanzu ya mutu yana ɗani ya zamo kenan sai dai a gaje shi ta fuskar wala'u walici wato maulal a'ala to shi ko miji baya gado daga wannan bangaren miji baya gado daga wannan bangaren saboda asibai ne suke wannan gadon sai wanda yake bangaren asibai ko wanda suke bangaren yaya su ne kawai za su yi wannan gadon shi yasa shi miji ba zai gaji komai ba a nan sai zama gaba daya idan da shi ba wannan da ya biya katabar zai mutu ba shi da wani magaji to duk gadonsa na dan uwar gijiyar tasa shi kadai kala malik imam malik ya ce fil mukatabi a cikin bawan da aka daura wa fansa shi ma kuma sai ya daura wa bawansa fansa ya ce imam malik ya ce يحتجر في ذلك to irin nan za a bincika إن كان عندما أراد المحاباة لعبده idan ya zamo yana nufin ya alheri ne ga bawan nan nasa وهو كذلك منه an gane haka daga gare shi بالتحقيق da tabbatarwa daga gare shi لا يجوز ذلك wato cewa bitta hafifi anhu yana so ya sauƙaƙa bitta hafifi anhu cewa yana so ya sauƙaƙa masa ne misali bawa ya yi dubu talatin shi kuma sai ya daura masa fansa akan ya kawo dubu ishirin kaga kenan inda sai da bawan za a yi abinda za a samu ya fi abinda zai kawo na kataba Eh, to a wannan halin فلا يجوز ذلك wannan bai halatta ba wannan baya halatta
إن كان إنما كتبه idan ko zamo ya daura masa fansa ne bisa fuskar kwaɗayi وطلب da neman dukiya kamar ba wannan in an sa a kasuwa bai fi dubu talatin ba amma sai ya dora masa kataba ta dubu hamsin aka ga kuma bawa gwanin sana'a ne a ce ya tara kudin nan dubu hamsin abu ne mai sauki a wajensa zai iya tarawa
وابتغاء الفضل da neman ƙari والأولى da taimako bisa daura fansar ta bisa biyan shi kansa katabar tasa وذلك جائز له wannan ya halatta gare shi wannan ya halatta gare shi musamman da a ce shi an ce duk wata ya ka- duk ah, shekara ya kawo dubu goma to kuma shi sai ya ɗaura wa bawan fansa kan ya kawo dubu goma kaga kenan ai ya samu wata hanya mata ko shi bai samu kome ba katabar bawan in ya kawo masa sai kawai mai gidansa gashi na biya ka eh, na biya ka katabar ta wannan wakacin ko to قال مالك Ibrahim Malik ya ce في رجل a game da mutum له da ya sa- da ya sadu da ya tafi baiwarsa da ya daura wa kitaba إنها إنها بلغت cewa ita idan ta sami ciki asali bai da damar ya ce zai kusace ta saboda ta yiwu ya tsawaita mata lokaci ta yiwu ya tsawaita mata lokaci tunda in ta ciki daga gare shi zai zamo kenan in za a bi matsayin ta na ummul wadada sai san da ya mutu ta zamo ya za ta zamo ya amma dole za a saurari mutuwarsa amma yanzu a matsayinta na mukata ba wadda an daura wa fansa in ta biya fansar ta tafi kenan ta zamo ya ta yi ta biya fansar shi ya sami shekara 20 ma bayan ta gama biyan fansar shi bai mutu ba kaga kenan ashe ta yi saduwar da ya da ita ya tsawaita mata lokaci ne to idan ta sami ciki هي to بالخيار a sannan ita za a ba zabi إن شاءت in ta ga dama ta ci gaba da zama a matsayinta na ummul walada نعم وإن شاءت waɗanda wato ta komo matsayin ummul walada ta bar ta tashi daga zama wata mukata ba in ta ga dama ta ci gaba da zama bisa zama wata mukata ba in ta biya ko da mai gida bai mutu ba ta zamo ya فإن لم تحمل idan ko ba da ya sadu da ita din ya aikata abin da aka ce kai yayi to amma sai ya aikata sai kuma Allah ya kaddara ma bata sami cikin ba هي لا تكلم tana nan bisa zama wata mukataba da ta biya katabar ta yanto قال مالك imam malik ya ce الأمر المتبع عليه عند ذات العبد lamarin da yake an game a kansa a wajen a game da bawa يكون بين رجلين da yake na mutum biyu إن أحدهما لا لا يكاتب nasibahu minhu to ɗaya daga cikin waɗanda suka mallaki bawan nan su biyu bai da damar ya ce zai ɗaura wa bawa kataba akan iyaka rabansa أذن له لذلك صاحبه daidai shi mai abokin tarayyarsa a cikin mulkin bawan ya yarda masa ya daura fansan ko bai yarda ba masa ba ko da ya yarda masa haka din ba za ta yi ba za a yarda ba إلا أن يكاتباه جميعا sai fa idan ya zamo gaba ɗayansu ne suka daura masa fansa لأن ذلك domin haka din يعجل له zai ارتداء yanta- zai kulla masa yanci zai zamo ya koma ɗa ويسير زي كوما إذن يب- العبد ما كتب عليه إلى أن يعتق نصفه idan wato ya zamo an yadda da waccan kenan sai ya zamo idan shi bawan ya biya abin da wannan ya ɗora masa fansa a kai ya zamo rabinsa ne ya yanti kenan amma ɗaya rabin yana nan bawa ولا يكون على الذي كاتب بعده أن يستلم أن يستتم إفكه.
يستتم إفكه alhali ko ba a nan ba za a ce shi wanda ya ɗora masa fansar dole ya cika yancinsa ba ba saɓanin inda ya yanta nasa ba wanda za a ce a kimanta masa rabon abokin tarayya ya biya
وذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda ya zama sabanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne من اعتق شركا له wanda ya yanta abinda yake ya tarayya da shi a bawa قيم عليه قيمة to العدل sai a kimanta bawan gare shi kima ta adalci قال مالك imam malik yace إن جهل ذلك إذن ي- يودي المقاتل fa in juhila zalika in aka yi wannan ba a gano ba har sai da shi bawan da aka daura wa fansan ya biya kataba مم. أو قبل an yi wa أن diya يوديها.
ko kuma kafin ma ya gama biyan katabar ya fara biya amma bai gama ba نعم radda ilaihi allazi katabahu ma qabala min al-mukatab shi wanda ya daura masa fansar dole ya dawo masa da abin da ya karba daga shi ba wannan فاكتسبه هو وشريكه على قدر حصصهما ya zamo da shi da ɗaya abokin tarayyar wato ya su raba gwargwadon rabansu a bawa وبدأ كتابته wannan magana cewa an daura masa fansa ta tashi kenan magana daura fansan nan ya zamo ta tashi kenan وكان عبدا له ya koma bawa gare su bisa halin da yake na farko bisa halinsa na cewa bawansu ne bawa kinni قال مالك imam malik ya ce مكاتب بين رجلين a cikin mukatabi da yake tsakanin mutum biyu nan an dukkaninsu sun yarda sun daura masa fansa فأنزله أحدهما بحقه الذي عليه lokacin ba da kataba wani najimi daga najaman katabar ya yi to shi ɗaya daga cikin sai Allah bai hore masa abin da zai bayar ba an yi da shi duk ɗaya ga watan rajab zai kawo dubu goma za su raba dubu biyar biyar su wanda suka mallake shi to da Allah wannan ɗaya ga watan rajab ɗin ta zo ba dubu goma to ɗaya daga cikin masu gidan sai ya ce ya yadda bara ya ɗaga masa ya kawo nan gaba wa bal aharu an yuzirahu ɗayan ko ya ce shi bai yadda ba ko ya bayar yanzu ko ya koma bawa ginni فاقترى الذي أبى أن ينذره بعد حقه sai shi wanda bai yadda ya saurara masa ɗin ba ya karɓi wani abu daga cikin haƙƙinsa ثم قاتله sannan shi mukatabin kuma sai Allah ya kaddara ma kuma ya mutu وترك مالا Am- ya bar dukiya dukiyar da bata isa a biya kataban nan ba قال مالك na malik ya ce يتهاسى sai su a muhasa gwargwadon abin da ya rage musu a kansa يأخذ كل واحد منهما بغير حصته kowanne a cikinsu ya karɓi ragowar hissarsa gwargwadon hissarsa ya- ya karɓa gwargwadon hissarsa misali ya zama kataba gaba ɗaya da ta rage a kansu da ta rage a kansa tasu a sa dubu casin ne shi kuma gaba ɗaya da yake ya- da ya mutu ɗin sai ya zama dubu sittin aka samu to ai abin da ya rage yake kenan kowa abin da ya rage daga katabarsa sai a bashi biyu bisa uku tunda dubu sittin biyu bisa uku ne na dubu casin ko yayin duk wanda yake da uku sai a bashi biyu duk wanda yake da rabo uku a bashi biyu Ehem.
فإن ترك المكاتب فلا idan ko zama shi mukatabin da ya mutu ya bar dukiya wadda ta fi ma abin da ya rage na kataba هذا كل واحد منهما ما بقي من to الكتابة kowanne daga cikinsu sai ya karbi abin da ya rage nasa daga kataba
وكان نعم وكان ما بقي idan wannan abin da ya rage nasa dubu hamsin ne wannan kuma abin da ya rage nasa dubu arba'in ne shi kuma bawan nan sai ya zama ya mutu ya bar ɗari da hamsin yanzu kuɗin su gaba ɗaya dubu cas'in ne in an ware dubu cas'in daga cikin dubu ɗari da hamsin saura dubu sittin shi yasa sai a ware dubu cas'in ɗin nan mai dubu hamsin a bashi dubu hamsin ɗinsa mai dubu arba'in a bashi dubu arba'in saura dubu sittin su raba daidai talatin talatin to نعم بالسواء daidai wa daida فإن عدد المكاتب idan zama mukatabin ya gajiya فقد ترى الذي لم ينذره aksar min makatara sahibu ya zama shi wanda yake ba zai saurara ba ya karba abin fiye da abin da ɗayan ya karba قال العبد بينهما نصفين sai bayan ya zama tsakanin su rabi da rabi ولا يرد على صاحبه قدر ما shi اقترى wanda ya karba ya ce ba zai saurara ba ba za a ce sai ya dawo da abin da ya karba ba wanda yake ya haura abin da ɗayan ya karba لأنه إن التلوث له لإجل صاحبه domin kuwa abinda aka ce ba zai da da aka ce ba sai ya dawo da shi ba saboda ya karɓi abin da yake haƙƙinsa ne kuma da yardar abokin tarayyarsa
وإن وضع عنه أحدهما الذي له idan ɗaya daga cikin su yace ya yafe wa mukatabi abin da yake haƙƙinsa ثم اغترى صاحبه بار الذي له عليه sannan shi ɗayan kuwa ya karɓi sashen abin da yake haƙƙinsa akan bawa na kataba ثم عجز sannan bawan nan ya gajiya وهو to بينهما bawan nan dai zai komo tsakaninsu ولا يرد الذي اغترى على صاحبه شيئا shi wanda yake ya karbi wani abu daga haƙƙinsa ba zai ba za a ce sai ya dawo da wani abu ba ga abokin tarayyarsa لأنه إنما اغترى الذي له عليه domin ya karbi abin da yake nasa ne akan bawa وذلك بمنزلة الدين له wannan misalinsa kamar bashi ne na mutum biyu بكتاب واحد da takarda ɗaya an rubuta bashin duk na mutum biyun amma a takarda ɗaya على رجل wanda واحد ake bin kuma mutum ɗaya ne فينظره أحدهما ɗaya daga cikin mutanen nan biyu masu bin bashi ya ce ya saurara a biya shi ويشق الآخر ɗayan koye ƙauro ya ce faikata riba da haƙƙi ya ce shi a biya shi ko meno ne ma aka samu a bashi a nasa haƙƙin aka bashi ثم يبرس الغريم sannan kuma shi wanda ake bi bashin ya tabbata ma gaba ɗaya ya kasa ya rasa bai da halin biyan وليس على الذي اغترى أن يعد شيئا مما أخذ ai shi wanda ya riga ya karɓi nasa cikin abin da yake bi bashi ya karɓi wani abin ba a ce dole sai ya dawo da shi ba ba a ce ya dawo da shi ba
الحمالة في الكتابة lamini a ko a wajen kataba lamini a wajen fansa قال مالك yake ce الأول المستمع عليه عندنا lamarin da malaman sun gaba a kansa أن العبيد cewa bayi إذا قتلوا جميعا in aka daura musu fansa gaba daya daura fansa daya فإن بعضهم kuma la'u an ba'ari a sannan sashen su masu lamini ne daga sashi mutum yana da bayansa uku ya ce ku je ku kawo dubu mai tar duk kun zamo 'ya'ya to yanzu bayan nan in wani ma ya bayar ya zamo ya bayar ne a maimakon kansa da maimakon 'yan uwansa a kataba tunda dai ba a ware ba an ce kai ka kawo kaza ko kai ka kawo kaza a haɗa su aka yi gaba ɗaya aka yi musu kataba a akadi ɗaya وإنه لا- لا يروى عنهم لموت أحدهم شيء hakanan kuma lamarin da yake ake aiki da shi a wajenmu shine wa annahu ba a rage musu wani abu dan wani a cikinsu ya mutu dan wani a cikinsu ya mutu su sauran da suka rage ba sa dawo su ce mai gida dole a yi mana rage ba A'a, yanda aka ɗora musu haka za su kawo sai dai in shi mai gidan ne ya ga bara ya musu rage wannan kuwa abu ne ya min kibali nafsihi daga ga- ya ganin kansa da eh, ganin ya dace kawai ya sa ya
وإن قال أحدهم قد عجزت idan ɗaya daga cikinsu ya ce kada a jastu hakika ah, ina gajiya وألقى بيديه ya ce ya bari ya san- ya- ya- ya dai- ya daina ƙoƙarin makata bar shi ya ga abin ya fi ƙarfinsa فإن لأصحابي أن يستعملوه فيما يضيق من العمل su abokansa a wajen kataba ma'ana wanda aka hada aka yi musu kataba daya suna da damar su dora masa ya ringa aiki irin aikin da zai iya ويتعاونون بذلك in ya so في su ringa taimako da wannan a wajen daura fansar tasu biyan fansar da da aka daura- daura musu su ya zama sun biya حتى su da suna magina guda biyu a cikin su magina ne da ta su uku duk magina ne amma sai wannan ginin nasa ya safarface ya zama ya samu ma a bashi ginin ya gagara a ɗauke shi a matsayin maginin ya gagara to sa iya cewa to ka je ka ringa leburanci Eh, in yin ginin ya gagare ka ai leburanci a wajen ginin ba zai gagare ka ba ko Eh, ka ringa yi gwargwadon yadda ka iya in ya so abin da ka samu ka kawo mu muna ginin ana biyan mu a matsayin magina kai kuma kana lebura ne ana biyan ka a matsayin lebura na ginin amma dai abin da ka samu ka kawo mu haɗa mu biya حتى يعتق برزقهم har dai ya zamo ya yantu idan suka yantu Mm, ata.
idan dai Allah ya sa suka biya suka yantu ويبقدر فيه ya koma kuma a matsayin bawa in sun bautu idan ya zamo ba su iya biyan ba dole sun dawo baya قال مالك imam malik ya ce الأول مستوى عليه عندنا zamanin da yake an gama a kansa a wajenmu أن العبد cewa إذا bawa قتله سيده idan mai gidansa ya daura masa fansa لم ينبغي لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد ba dace ba da shi mai gidan ya ce wani ya lamince shi akan a daura fansan nan da ya gabawa ba daidai ba ne ya ce sai an samu wanda zai laminci bawa zai zamo hamili ga bawan nan akan dau- biyan fansa bawa zamo shi ne mai kula da kansa a game da katara ba sai an yi lamini ba إما ترى عبد a cewa in bawan ya mutu- ya mutu ko ya gajiya wannan ne zai biya a'a ba daidai bane haka وليس هذا من سنة المسلمين wannan ba tsari bane na musulmi ba mu samu musulmi suna tafiya akan wannan tsarin ba وذلك abin da yasa aka ce haka أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب idan wani mutum ya lamini ga mai gidan ga mai gidan bawan da aka daura wa fansa da abin da yake kan bawan da aka daura wa fansa daga fansan nan ثم اتبع ذلك سيد المكاتب ya haƙi balar da zai ta hamala lahu sannan shi mai gidan bawan ya bi wannan kataba a wajen wa- ya lamunci bawan nan هذا ما له باطلا ya karbi dukiyarsa abin da bai dace ba abin da yake ba daidai ba ya karbi dukiyar shi wancan wanda yake hamilin bawan nan mukatabi ba da wani dalili ba لا هو ابتاع المكاتب domin shi wanda ya lamunci mukatabin ba wai siyan mukatabin ya ba فيكون ما ولد منه min saman shay'in huwa lahu ballantana ya zamo abin da aka karba daga gare shi daga kudin wani abu ne da yake nasa ولا المكاتب أتقى hakanan kuma shi mukatabin ba bai sami yanci ba tunda sai an biya sarai sannan ne mukatabi ya sami yanci فيكون في ثمن حرمة ballantana ya zamo a sab a kudin wata alfarma da ta samu gare shi shi wannan mai lamini ba ba wannan ba lalle ya sami yanci ba balle har a ce ai ya taimaka a wani abu na kirki Eh, duk abin da ya biya amma a ƙarshe ya zamo ba a iya kataban nan ba a biya ta gaba ɗaya ba bawa ya zamo yana nan a bawa shi yasa me ya amfanin kuɗin da ya biya a sannan kaga ba wani amfani ga kuɗin da ya biya a sannan وإن عدم المكاتب idan ba bukatabin ba nan da aka daura fansa ya zamo ya gajiya رجع إلى سيده sai ya komo ga mai gidansa وكان عبدا مملوكا له ya zamo bawa ne abin mallaka gare shi a bada hanya magasan da malam ba shi yasa ba shi da malam ba to abu ne ba to نعم، وذلك wannan kuwa أن الكتابة cewa daura fansa ليس بدين ثابت ba bashi bane wanda yake tabbatacce wanda za a ce abinda aka biya lalle an biya ga kataba ita ba haka take ba tunda duk abin da ya biya idan ya gajiya daga guda ɗaya ya yana nan a bawa wal mukatabu abdu ma baqiya alaihi dirhamun yanda mai risala yake faɗa to يتعمر لسيد المكاتب da za a ce za a lamince ga mai gidan shi ba wanda aka ɗaura wa fansa لا هي شيء wani abu ne المكاتب أتقى eh, إن أداه المكاتب da in shi ba wanda aka ɗaura wa fansan ya biya za a ce ya yanto وإن مات المكاتب idan bawa da aka ɗaura wa fansa ya mutu alhali ana bin sa bashi لم يحاسب غرماء غرماء سيده غرماء سيده mm, غرماء سيده mai gidan bawa ba zai ce zai muhafsa da ragowar masu bin bashi ba a fansa
وكان الغرماء أولى بذلك من سيده a sannan su masu bin mukatabin bashi su ne a haƙo a biya su daga duk wani abu da mukatabin ya bari sanda ya mutu fiye da a ce za a biya mai gida ragowar kataba da ta rage a kan mukatabin nan da a ce zai mutu mai gidansa ya rage a katabar dubu hamsin amma kuma ga wasu mutane da suke mu'amala suna bin sa dubu ɗari to shi da ya mutu sai ga dubu ɗari a wajensa yanzu dubu ɗarin nan ba abin da za a ɗauka a ba ba mai gida masu bin bashin nan za a ɗau dubu ɗarin nan a biya su Eh, su ne za a ɗauka a biya su in ya haura abinda suke bi ne to shi ne abinda ya rage za a ba mai gida in kuma Allah ya sa ya kai a biya su a biya ma mai gida abinda ya rage na kasaba shi kenan sai a biya kowanne in ma kuma har za a yi haka wani abu ya saura to abin da ya sauran sai ya zamo na magadan shi mukatabin nan ne eh, magadan mukatabin nan sai su gada misali ya mutu ana bin sa dubu ɗari gashi kuma ya rage a katabarsa dubu hamsin amma kuma da ya mutum sai aka samu ashe yana da dubu mai tamma ya sallami masu bin bashi dubu ɗarinsu mai gida a cika masa dubu hamsin sa ta kataba ragowar dubu hamsin magadansa ina suke ina magadan mukatabin su zo a basu su je su raba to على الغرماء وأولاد ذلك من سيده a su masu bin bashi sai zama su suka fi cancanta da wannan fiye da mai gida وإن أدى المكاتب idan mukatabi ya gajiya alhali akwai bashin mutane a kansa رد عبدا مملوكا لسيده sai ya koma bawa kinni ga mai gidan وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب ba su suka mutane sai ta zamo a zimmar mukatabin in Allah ya sa ya yantu to su ana bin sa
لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن ba za su shiga ba tare da mai gida a cikin wani abu daga kudin wuyayen ba wannan mukatabi yanzu ya koma bawa kinni Ehem, ah, ya- kudinsu suna nan amma sai in Allah ya sa wannan bawa ya yantu sannan sa zo ya biya su amma a yanzu kasu ce za su je wajen mai gida sai ya biya su قال مالك Ah, imam malik ya ce إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة idan mai gida mai bayi da yawa ya ɗaura wa afur- a mutane da yawa wato suka ɗaura fansa gaba ɗaya wala rahima bainahum بينهم alhali ba zumunci tsakaninsu يتوارثون بها da za su yi gado da ita فإن بارهم هملاء هملاء عن عن بارهم sashen sasan nan sai su zama masu lamunta ne daga sashe inda aka faɗa a sama Ah, ya zama bayi ne uku ya ɗaura musu fansa gaba ɗaya alhali ba wata wantaka tsakaninsu da za a ce za su yi gado da sababinta to an faɗa cewa sashensu masu lamincewa sashe ne wala ya tuku babu bayan da za a yi sashen su ya yanzu ba tare da sashe ba da a ce su ukun ya ɗaura musu fansa a kan dubu ɗari uku amma gaba ɗaya ya ce ku kawo dubu ɗari uku kun yantu to yanzu dan ɗaya daga cikin su ya kawo dubu ɗari bai yantu ba ya saura dubu ɗari biyu in sauran Allah ya sa sun kawo to in shi ya ga akwai hanyar da zai biya kawo wakacin kataban nan duk nutuman kataba da zama yana biya hanyar biya gaba ɗaya to dukkaninsu sun yantu حتى يودوا الكتابة sai sun ba da kataban nan fansan nan gaba ɗaya فإن مات أحد منهم idan wani a cikinsu ya mutu وترك مالا ya zama ya bar dukiya وأكثر من جميع ما dukiyar da ya bari ya fi baki ɗayan abin da ya rage a kansu daga kataban nan جزي عنهم منه جميع ما عليهم sai a biya musu baki daga wannan dukiyar da ɗaya daga cikinsu ya mutu a biya musu baki ɗayan abin da ya rage a kansu na daga kataba وكان فرع المال لسيده amma tun da ba gado tsakaninsu ragowar dukiyar sai ta zamo ta mai gidansa ce ولم يكن لمن كاتب معه من فرع المال شيء su waɗanda aka ɗaura musu fansa tare da shi ba za su gaji wani abu ba daga ragowar dukiyar da ta haura biyan kataba ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة kuma mai gidan zai bi su da nasu rabar wanda ya saura a kansu na daga fansan nan التي قرئت من مال الهالك wadda aka biya daga dukiyar shi wanda ya mutu لأن الهالك me yasa saboda shi wanda ya mutu إنما كان تحمل عنه ya lamince su ne wanda ko ya lamini ya mutu ai za a ɗauka daga dukiyarsa a biya wannan laminin kuma tunda an biya ya zama sun yantu amma da suka yantun nan ba fa cewa aka yi sun yantu da kuɗin su ba da kuɗin wani ne kuɗin wani ko wanda zai koma ga mai gidansa ne shi yasa mai gidan nasa yanzu shi yake bin su فعليهم أن يودوا ya zama wajibi a kansu su biya abin da suka yantu da shi من ماله daga dukiyar wannan wanda ya mutu وإن كان للمكاتب هالك ولد حر in ya zamo shi mukatabin ba wanda aka ɗaura fansa wanda ya mutu yana da ɗa ɗan da yake ɗa ne lam yulad fil kitabi wanda ba wai a an haife shi a cikin katabar ba wala yuqatabu alayhi ba ɗaura fansar tare da shi ba lam yarisu ba zai gaje shi ba la'anna al-muqataba domin shi mukatabin nan lam yu'taka bai sami yanci ba sai da ya mutu sai bayan mutuwarsa ne ya sami yanci shi ko sanadin wanda za a gada ya zamo ya ya wato ya- ya yantu yana da kafin mutuwar sanda mutuwar ta sauka yana da shi ko wannan sai da mutuwar ta sauka ya zamo da
al-qada'atu fil kitabi to kada a kyau- a wato kyauta a waje ko rage a cikin katama haddathani malik imam malik ya min hadisi in ji ya haya annahu balagha cewa labari ya isa masa cewa umma salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam kanat tu'adu muqatab muqatabiha ta mukatabiha ta kasance tana yi wa bayinta muqada'a lil zahabi wal waridi da azur da zinare da azurfa
qala malik imam malik yace al-awwal mustawa lamarin da aka gama a kansa a wajen malamanmu a game da bawan da aka ɗaura wa fansa yakunu bayna sharikaini da yake tsakanin abokan tarayya biyu ba wannan na mutum biyu ne فإنه لا يجوز لأحد أن يقاطعه على to نفسه ba daidai ba ne ga ɗaya daga cikin wanda suka mallaki ba wannan wanda aka ɗaura a fansa ya ce zai masa buƙaɗa bisa nasa rabon na kataba إلا بإذن شريكه sai da yardar abokin tarayya da an yi cewa matsalar a duk ƙarshen wata abinda zai na biyan kataba zai kawo musu buhu buhuna na abinci kowa buhu biyu biyu to ɗaya daga cikinsu ya ce to ni a maimakon ka kawo min buhun ka kawo min kuɗi kaza a a ƙarshen watan shi kenan to wannan ba za a yarda ba sai in ɗaya ya yarda
وذلك wannan kuwa abin da yasa aka ce haka أن العبد وماله bawan da dukiyarsa nasu ne gaba ɗaya ولا يجوز لأحدهما shi yasa ba daidai bane bai halatta ga ɗaya daga cikin su yace zai riki wani abu daga dukiyar bawa إلا بإذن sai da شريكه yardar abokin tarayya ولو قاطعه أحدهما da ce ɗayan su zai masa muƙada ba- banda ɗayan ثم جاز ذلك sun mahaza zalika sannan ya karɓe wannan shi wanda ya muƙada ya karɓe kuɗin a maimako a bashi buhunan a kuɗi ya karɓa ثم مات المكاتب sannan mukatabin ya mutu وله مال alhali yana da dukiya أو عجز ko ya gajiya لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله da sai ya zamo shi wanda ya muƙada nan bai da komai daga dukiyar ba mukatabin nan da ya mutu
ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه zai zan bai da damar a ce ya da ba dole bane a kansa sai ya dawo da abin da ya masa muƙadar a kai abin da yace ya bashi na kuɗin ويجعله في رقبته a a ce haƙƙinsa ya dawo a rakabar bawa ba za a karɓi haka ba ولكن من قال مكاتبا Mhm, ba a misali shi da ya ce a maimakon ka kawo min buhunan ka kawo min dubu goma duk wata ko ka kawo min dubu ishirin duk wata ya zama yana karɓa haka sai kuma bawan nan ya mutu bai riga ya gama biyan katabar ba to a wannan halin ba za a ce shi wannan sai ya dawo da abin da ya karba ba a- wato ba za a ce sai ya dawo da abin da ya karba ba Ahem, ba za a ce an yi da maka dawa alaihi ba a ce ya koma ga haƙƙinsa a shi abin da aka biya shi an biya shi sai zama an biya shi kenan Ahem, walakin sai dai من قال مكاتبا wanda ya wa mukatabi muƙada'a بإذن شريكه a da izinin abokin tarayya ثم عجز wanda suka yi المكاتب mallaki mukatabin tare sannan shi mukatabin ya gajiya فإن أحب الذي قاله to idan wanda ya muƙada'ar ga bawa mukatabi ya zamo ya so ya dawo da abin da ya karɓa na daga kada'an nan ويكون على نصيبه من رقبته ya zamo yana nan bisa rabansa daga wuyayen mukatabin كان ذلك to له wannan yana da damar ya haka sannan ne yake da damar ya haka inda yake ya yi muƙada'a da izinin abokin tarayyarsa
وإن مات المكاتب idan bawa da aka ɗaura fansa ya mutu وترك مالا ya bar dukiya استوفى الذي بقي له kitabatu haqqahu allazi baqiya lahu ala al-mukatabi min malihi sai wanda fansar ta saura gare shi ya karɓe haƙƙinsa wanda ya saura gare shi bisa mukatabin daga dukiyar shi mukatabin shi wannan a maimakon ya tsaya a ringa kawowa da kaɗan kaɗan sai ya ce kawai kai tsaye je ka kawo min ba kaza ni na haƙura ba sai ka ci gaba da kawo min ba na yafe Ah, to shi ko wannan ya ce bai yafe ba to a sannan shi wanda bai yafe din ba za a ce a karbi ragowar abin da ya rage na haƙƙinsa a cikin katabar daga dukiyar mukatabar ثم كان الذي بقي من مال المكاتب بين الذي قادعه وبين شريكه sannan abin da ya saura daga dukiyar mukatabin ya zamo tsakanin wanda ya masa mukada da kuma abokin tarayyarsa shi da ba wannan an ɗaura masa fansa cewa duk wata ga abin da za ka kawo to kuma ba wannan na mutum biyu ne sun ɗaura masa fansa bisa haka to ɗaya daga cikin su sai ce kai je ka gaba ɗaya yanzu ka kawo min kaza in ka kawo min ni shi kenan na na na yafe ma na fita daga kataba eh na fita daga kataba ya kawo masa ɗin sai kuma ya zamo kafin ya gama biyan wancan har ya mutu shi ba wannan bukatar to yanzu za a duba in akwai wani abu a dukiyarsa wanda za a iya biyan shi wancan sai a biya in an biya shi daidai abin da ya rage nasa ba za a ce wani rage ba ba kamar yadda wannan ya ce ya yi rage ya karɓa ba Ah, to shi- in an biya shi in akwai saura a dukiyar ba bukatar nan to sannan sai a raba tsakanin su su biyan da shi wanda ya muƙaɗa da wanda ya ce shi ba zai muƙaɗa ba alaƙar da sai ma bisa gwargwadon rabban da suka mallaka في المكاتب a cikin mukatabin idan rabi da rabi ne sai a raba musu rabi da rabi dukiya in kuma ɗaya da sulusi ne ɗaya da sulusa ne to sai a raba dukiyar da ta saura gida uku mai sulusi a bashi gida ɗaya kashi ɗaya mai sulusa ne a bashi kashi biyu وإن كان أحدهما قادعه وتماسك صاحبه بكتابته idan ɗaya daga cikin masu gida biyu da suka yi wa bawansu guda ɗaya kataba ɗaya daga cikin su ya masa muƙaɗa yau ba muƙaɗa cewa je ka kawo kaza ma ni in ka kawo min kaza yanzu yanzu na yafe ma ba sai ka ci gaba da biya na ba ثم عجز المكاتب amma ɗaya daga cikin su yace shi a ci gaba da biyansa yadda aka yi sharaɗin nan to aka kawo shi wannan abin da yace a kawo yanzu a shi kuma wannan aka ci gaba da biyansa amma a ƙarshe sai ya zamo bawa da aka ɗaura fansa ya gajiya da- daga ya ci gaba da biyan shi wannan har a ce ya gama biyansa قيل للذي to za a قادعه ce ga wanda ya masa buƙata إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذته in ka ga dama ka iya dawowa abokin tarayyarka rabin abin da ka karɓa ويكون الأمر in ya zamo in ya zo bawan ya zamo tsakaninku rabi da rabi وإن أبيت idan ko ka ki ka dawo masa فالنبي والعبد للذي تمسك sai zama bawan gaba ɗaya ya zama ga wanda ya yi riko da bautar shi wannan wanda ya ce ya ci gaba da zama bisa katabarsa kuma ya zama ba a biya shi ba har bawan ya tabbata ya gajiya sai zama nasa ne halisan shi kadai ba maganar tarayya قال مالك imam malik ya ce a game da bawa mukatabi يكون بين da الرجلين yake tsakanin mutum biyu فيقاطعه أحدهما ده.
بإذن صاحبه ɗayansu ya masa muƙada'a da izinin ɗayan ثم يقتري الذي تمسك بالرق مثل ما قضى عليه na kada alai sabu sannan shi wanda ya rike da bautar wanda ya ce shi a ci gaba da biyan sa kataba a hankali a hankali ya ya zamo ya karbi kamar abin da ɗayan ma ya muƙada a kai أو أكثر من sai da ذلك haka ثم يعجز المكاتب sannan kuma katabin sai ya gajiya kamar ba wannan nasu sun ɗaura masa fansa nasu ne rabi da rabi sai suka ɗaura masa fansa a kan ya je ya kawo dubu mai ta Ehen, duk eh, duk wata ya ringa kawo dubu goma hannun da wata ashirin in ya gama ya gama biyan dubu mai can kenan ya zama wuɗa to ana haka ya biya kamar wata ɗaya sai ɗaya daga cikin su ma ya ce kai ni ne ka in ka samu dubu arba'in ma ka kawo na fita daga nawar raba Eh, in ka ni a ɓangare na ka gama biya na fita ba in ka kawo min dubu arba'in a yanzu amma da izinin ɗaya ne haka ɗayan ko ya ce a'a shi yana nan akan a ci gaba da biya har a biya to sai ya zamo shi wannan bayan ya karɓi dubu arba'in ɗin nan wannan kuma ana ci gaba da biyansa duk wata ana kawo masa dubu goma duk wata ana kawo masa dubu goma har sai da aka kawo masa na wata shida ya karɓi dubu sittin kenan ko ko an kawo masa na wata hudu ya karɓi dubu arba'in kamar yadda wannan ya karba ko ko ma au aksar min zalika sai da aka yi wata shida ana kawo masa dubu goma du- dubu goma ya karɓi dubu sittin kaga ya fi karfin dubu arba'in din da wancan ya karba sun mai azurin mukatabu sannan shi mukatabin kuma ya tabbata ya gajiya ya ce ya gajiya shi ba zai iya biyan kataban nan ba قال مالك imam malik ya ce وبينهما to ba wannan mukatabi zai zama tsakaninsu لأنه إنما ابتلى الذي له عليه domin shi wannan da ya ci gaba da karba ya karba abin da yake nasa ne akan bawa وإن ابتلى أقل مما أهل shi الذي yasa yanzu shi kenan ba za a ce sai ya mai wa da wancan wani abu ba wancan wanda ya karbi dubu arba'in din nan ya karbi dubu arba'in wannan dubu sittin ya karba ba za a ce to ai dubu ashirin ka karba ta fure wanda wancan ya karba ba ka kawo ta a raba muku dubu goma goma a'a wannan dubu ashirin din ta sace ta sace halisan ثم وجد المكاتب wai ni kita ra akalla min ma ahza zai kada hu idan ya zama ko shi wancan ya karbi dubu arba'in sinsa to wannan kuma ya karbi dubu talatin yana karbi dubu goma dubu goma aka yi wata uku sai mukatabi ya gajiya ثم وجدنا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصفا na tabbata da bihi sai shi wanda ya yi wa bawan mukada ya so ya mayar wa abokin tarayyarsa rabin abin da ya fifice shi ويكون العبد بينهما ya zama bawan nasu ne rabi da rabi ya dawo da dubu goma tunda shi ya karbi dubu arba'in ne gaba daya shi kuma wani yana karɓar dubu goma goma har sau uku dubu talatin to ya dawo da dubu goma a raba ehin a raba tsakanin su dubu biyar biyar sai ya zama bawan nasu ne to fa zalika lahu yana da damar ya ce ai haka وإن أبى in ko ya ce shi ba zai dawo da dubu goma nan ba فجميع العبد إلا wanda ya fi abokin tarayyarsa da ita to baki ɗayan bawan sai ya zama ga wanda yake shi bai mukada ga bawan ba وإن مات المكاتب idan mukatabi ya mutu وترك مالا ya bar dukiya bawan da aka daura fansa ya mutu ya bar dukiya فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصفا ma ta farra da hubi sai shi wanda ya wa bawan mukada ya so ya dawo wa abokin tarayyarsa a bawan nan rabin abin da ya fifice shi da shi ويكون الميراث in ya so duk abin da bawan ya bari ya zamo tsakaninsu to كذلك yana da damar ya haka ya karbi ah, dubu hamsin shi ko wannan da bai muƙaɗar ba ya karbi dubu talatin ya ce to bara zai da masa da dubu goma ya zamo kenan sun karbi dubu arba'in arba'in in ya so kuma abin da bawan ya bari su raba tsakaninsu to yana da damar da ya haka وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قضى عليه شريكه idan bawan da aka ɗaura a fansa ya mutu sai ya zamo shi wanda ya ce shi bai yadda a biya shi katabar gaba ɗaya ba bai yadda ya muƙaɗa'a ba yana nan akan tsarin katabar sai ya zamo to ana biyan sa ana biyan sa ya karbi kamar abin da shi wancan wanda ya muƙaɗa'ar wanda ya ce a biya shi a yanzu gaba ɗaya a biya shi kaza ya yafe nasa rabon sai ya zamo shi ma wannan ya karbi ka أو أفضل ko abin da yake yafi shi wancan ya ce a bashi dubu arba'in ne ya yafi shi ko wannan ya ce yana nan masa katabar to ana biyan sa dubu goma goma an biya wata hudu ya karbi dubu arba'in sai bawa ya mutu ko kuma ma a'a sai da aka yi wata shida ya karbi dubu sittin kenan sai bawa ya mutu والميراث بينهما بقدر to ملكهما sannan mulkin sai zama gadon sai zama tsakanin su gwargwadon yadda kowa ya mallaka a bawa لأنه ba a ce shi wannan wanda ya zauna bisa katabar abin da ya karba wanda ya fi abin da wancan wanda ya mukada ya karba sai ya dawo da shi ba a'a ba zai dawo da shi ba domin ya karba haƙƙinsa ne daman haka aka tsara kuma ya rike tsarin shi wancan shi ne in ya karba abin da ya haura za a ce sai ya dawo in bai dawo da shi ba ba za a raba da shi ba Eh, amma shi wanda ya zauna bisa kataba ko da ya karba abin da ya fi wancan abin da ya fi wancan abin da wancan ya karba to yana nan bisa matsayinsa yana nan bisa haƙƙinsa to ƙara maliku imam malik ya ce إن أحب الذي قاطعه fil mukatabi a cikin mukatabi ya kunu bainar rajulaini da yake tsakanin mutum biyu bai gado a ma ɗayansu ya ce ya kawo wani abu shi ya biya shi ala niski haƙƙihi bisa rabin haƙƙinsa بإذن da صاحبه yardar abokinsa abokin tarayya ثم يقبل الذي تمسك بالرزق أقل مما قال عليه صاحبه sai kuma shi wanda ya ce shi yana nan a bisa tsarin a biya shi katabarsa shi ne wanda ya riko da bautar a biya shi kataba bisa tsarin da aka yi tun farko ya zamo ya karɓi ƙasa da abin da shi wancan wanda ya ce a biya shi gaba ɗayan ya karɓa ثم يجد sai kuma المكاتب a ƙarshe shi mukataban ya gajiya قال مالك to imam malik ya ce إن أب الذي قال على عبد idan shi wanda yawa bawan nan muƙada'ar ya so ya dawo ya dawo wa abokin tarayyarsa rabin abin da ya fifice shi da shi قال عبد بينهما شطرين bawan sai zamo tsakanin su rabi da rabi فإن أبى أن يرد idan ko yake yadda ya dawo da abin da ya fi wannan فإن الذي تمسك بالرزق حصة- حصة صاحبه الذي كان قال عليه المكاتبة to shi ya mai wanda ya ce ya yadda bawa ya ci gaba da biyansa a hankali a hankali za a ce rabon abokinsa wanda ya ce mukatabin nan ya biya shi gaba ɗaya ya koma nasa ya koma nasa ba zai koma ga abokin ba Ah, mutane ne biyu suka mallaki bawa sai suka ce bawan nan ya je ya kawo dubu arba'amiya dubu ɗari hudu in ya kawo ya zamo ɗa amma ya ringa kawowa duk wata dubu ishirin dubu ishirin kagan an wata ashirin yana kawowa ai ya tara arba'amiya kenan ko ya ka- ya tara ɗari hudu dubu ɗari hudu duk wata ya kawo dubu ishirin to sai kuma ɗaya daga cikinsu a da izinin ɗaya ya ce ni idan ka kawo min a yanzu dubu hamsin to a maimakon da za ka kawo dubu mai tam gare ni ni in ka bani dubu hamsin na rage ma dubu ɗari a ciki ya zama ina bin ka dubu ɗari kenan a dubu ɗari da ya rage kawai gare ni a kanka shi ko wancan yace ba za a yi haka ba shi sai an biya shi har a biya shi dubu mai tan ɗin da yake tasa a cikin kataba inda an yi kataba ne akan dubu ɗari hudu kowanne da rabi kowanne da dubu ɗari biyu kowanne da dubu ɗari biyu wannan yace in an ba shi dubu hamsin yanzu dunkulalliya to ya rage dubu ɗari ma gaba ɗaya a ciki ya zama ya rage nasa dubu ɗari to shi kenan aka ba shi wannan dubu ɗari ɗan dubu hamsin ɗinsa a yanzu gaba ɗaya ya rage dubu ɗari a kan bawa ko ya rage rubu'in bawa kamar kenan ya zama ya yantu kamar rubu'in bawa za a ce kamar ya yantu illa iyaka tun da an ce baya yantuwa sai ya gama biya gaba ɗaya yan to amma dai kamar takadiran kamar rubu'in nan ya ya yantu ne to kuma shi wannan da ya ce shi a biya shi din dai a hankali a hankali din sai ya zamo shi ana biyansa an biya shi dubu arba'in kaca sai bawa ya gajiya shi wannan ya karbi dubu hamsin a maimakon dubu ɗari ɗinsa wannan kuma ya karbi dubu arba'in a cikin dubu ɗari biyu nasa Ah, shi kenan to shi yanzu wannan wanda ya ce da bawan nan in ya kawo masa dubu hamsin ɗin nan ya yadda ya kawo dubu goma wadda da ita ce ya fi shi wannan da ya karbi dubu arba'in in ya so bawa sai ya koma tsakanin su rabi da rabi to shi kenan a yan yadda da haka ya iya kawo dubu goma nan in ya so a raba tsakanin su dubu biyar biyar in ko ya ce ba zai dawo da dubu goma nan ba to sai ya zamo kamar rubu'in bawa ya koma mulkin wannan kuma ragowar salasatu arba'in ita za a raba musu biyu yayin ya zama kenan kamar bawan nan eh, in an kasa shi sha shida da suna da takwas takwas ko Eh, wannan da takwas wannan da takwas to amma yanzu wannan tun da shi a takwas ɗinsa ya bar kashi hudu ya zama kashi hudun sai ya koma ga wannan sai ya koma ga wannan kenan in dai bai yadda ya dawo da wannan abin da ya fifita ba ya zama kenan yanzu shi wannan yana da kashi sha biyu wannan yana da kashi hudu ne kawai a bawa wato wannan yana da kashi uku wannan yana da kashi daya a cikin bawa kenan yanda abin zai zama a, in bawan ya gajiya amma in ya yadda ya dawo da wannan karin to sai bawan koma tsakanin su rabi da rabi a wannan a sha takwas ɗin a sha shida wannan yana da kashi takwas wannan yana da kashi takwas ya zama a kashi biyu kenan wannan yana da kashi ɗaya wannan yana da kashi ɗaya to قال مالك imam malik ya ce وتفسير yadda za a yi bayanin wannan أن العبد cewa bawan بينهما شطرين yana tsakanin su ne rabi rabi فيقاتلانه جميعا suka daura masa fansa gaba daya ثم يقاتل أحدهما sannan المقاتل mukatabin ya ce wa am sannan shi ɗaya daga cikin su ya ce wa mukatabin ya kawo kaza على نصف bisa حقه rabin haƙƙinsa بإذن سائل da yardar abokinsa abokin tarayyarsa ذلك wannan kuwa ai rubi'i ne daga baki ɗayan bawa ko ya zama rubi'i ne rabin rabi ai rubi'i kenan ko ثم يعدل المكاتب sannan mukatabin ya gajiya فيقال للذي قال za a ce da wanda ya ce ya kawo ɗin nan shi ya rage masa rabi إن شئت in ka ga dama ka iya mayar wa abokinka rabin abin da ka fifice shi da shi ويكون العبد in ya so bawa sai ya dawo tsakanin ko rabi da rabi kamar a misalin da aka yi a dubu goma nan in ya dawo da ita a raba biyu ya ɗau biyar shi wancan ya ɗau biyar ya zama kowa daga cikin su kamar ya karbi dubu arba'in da biyar biyar kenan daga bawa shi wannan ya karbi dubu hamsin dunkulalliya shi ko wannan ya karbi dubu arba'in da dubu goma goma وإن أبى idan ko ya ƙi كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه Sai الذي قال mukataba alaihi halisa sai rubi'in abokin tarayyarsa wanda ya ce mukatabin ya biya za ya koma ga shi wanda ya riko da katabar ya koma nasa shi kadai وكان له نصف العبد ya zamo yana da rabin bawa كذلك ga سواء wanda daman nasa ne wannan rabin bawan daman nasa ne wannan kuma rubi'i ya samu ne daga rabon wancan a, abokin tarayyarsa kazalika salasatu arba'il abdi shine ya mallaki salasatu arba'in shine kamar sha biyu a cikin sha shidan ko salasatu arba'in kamar uku cikin hudu وكان الذي قاطع قاطع rubul abdi rubi'in bawan sai ya zamo ga wanda shi ya karba wannan jumlar لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه domin ya ƙi ya dawo da kuɗin rubi'insa wanda ya ce a biya shi gaba ɗaya ya ƙi yadda ya dawo da kuɗin wannan rubi'in da ya ce a biya shi قال مالك Don fata shi wannan ƙala malikan ɗin
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق
kun mata da yawan abubuwan duniya aksaruhum bihi ni kuma sai in fi su yawan manzon Allah ni manzon Allah shine komai nawa sai in fi su wajen annabi ni ne da fadar manzon Allah mabai'i kaga ciniki na wayin faki da ciyarta da ciyarwa ta lawar rasu lalle akwai riba kan dukiya war ribu akwai riba kuma ta ranar alkiyama دائي وزيف دار ذكر محمد وينجه قصدي نيم ذلكم النجم najuhu shita'i lokacin sanyi na wasaifi da lokacin zafi addara tsawon zamani na gaba ɗaya ba ni da wani aiki zikirin muhammadin sai ambatan muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan jahu kasidi shikenan sai abin da nake nufi na manufata duk ya zama ya samu nasara ni mazalikumun nujuhu madallan wannan dacewa da wannan nasara da aka samu هباني مرادي فيه ناجا مقوما سياتي من المله من بعده المده a bani muradi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani muradina fi na jan ya bani har tabarki mukawwaman wanda aka daidaita shi Sab- ko
في نهج sayati min almadahu to tun da na ga bukata ta ta- ta biya da begen annabi da yabo gare shi to almadahu yabo zai zo min ni daga gare ni zuwa manzon Allah min ba'dihi almadahu bayan sama wani begen zai kara zuwa zuwa gare shi أحسن إرسي بصفات صفاته ولي مقبل بالمرتبى لسنقه muhasinu dirsi ni ina kyautace takadduna da yaban manzon Allah bisifati da zana bagana sigobi sifatihi sigobin manzon Allah nake ta kawatawa a cikin takadduna gaba daya walimi walum kai ina ma da wani irin harshe lasinun mai kaifi kohum mai zu- mai sirfin zarcewa fil mustafa a cikin bayanin manzon Allah ba zan faɗa ba amma وما لا على برها ما يثني عليك يا محمد أين المليه أمن له الفتح وماذا علي على برهاما كي ما دلا تا تبت برهاما الذي يثني عليك وند يزم باشي ده وانا ابو سي يبو غريك يا رسول الله يا محمد يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم aina almadhi kai ne ma ainihin ainihin ainihin abin yabo din ya mallahul fathu ya wanda fatahi gaba da yake tare da shi aka ba shi ayar inna fatahana laka fatahan mubina نعم صفائي وأنسي إن خلوت لذكره ومن رامتاني سالمحب له الوجه sifai safai kaga tsarkaka ta wa unsi da ɗebe kewata